عنا يشركون نعم.
إن الذين هم من كشية, من كشية ربهم مشركون مم.
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
مم.
والذين هم بربهم لا يشركون مم.
والذين يؤتون ما آتاهم وقلوبهم وعجلة أنهم إلى ربهم راجعون
نعم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون مم.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها نعم ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون مم.
بل قلوبهم في غمرة من هذا نعم ولهم آمال من دون ذلك هم لها عاملون مم.
حتى إذا أكلنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجمعون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلي عليكم وكنتم على آثاركم تنكسون نعم مستكبرين به مم.
سامرا تخرجون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين نعم أم لم يعرفوا رسولهم هم له منكرون أم يقولون في جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون مم.
ولم اتبع الحق أهواءهم لا فاتت السماوات والأرض ومن فيهن ولتيناهم بذكرهم هم عن ذكرهم معرفون نعم.
أن تسألهم خرجا فصراط ربك خير وهو خير الرازقين
نعم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم مم.
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجعل العلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ba mu nisan kwana da lafiya muka da wannan masallaci mai albarka don mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba da fatan Allah madaukin garki iya mana muna roƙon Allah madaukin garki ya gamara ga iyayenmu da kakanninmu da kakanmu da malamanmu da abokananmu da yan uwanmu da masoyanmu da kuma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ta ma shi rahama bayan Allah wanda bara aka yi azumin da su wani bayan da su wata mai kwana ya gane muna roƙon Allah ya sa su ma su nuna ya mutu gabara ya haɗa mu da kuncin a kai sannan wanda muke raye muna fatan Allah ya ja kwanan mu ya ba mu nisan kwana mai amfani da rayuwa mai albarka duka albarka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sannan muna tana kuma tunanin da mutane a na'ayin halin shi azumi daga lokacin da aka fara shi a kowace shekara har zuwa kare shi ana kiwonsa kana yi wani abu wanda zai iya lalata azumi kuma duk wani abin da ya faru azumi ake ga ya bata azumi sai a lissafa sai a biya kamar zuwan al'ada ya zo mata ko jini biki an ce in an haifi ɗa kuma wala wa in lam taɗa dama ko ba daga jini ba sai za a yi wanka ya kuma nan ka lokacin nan azumi da nara nan ka wani da umaru irin wani azumi ma a rinka da ba ma a biya ba zama jiki ko tsami ko zagi a nan da na aji in wani abu ya kuɗi sai ya wuce sai a biya yawa kuma an rabu a kan lamar tare kura su ka yin sana abu ya kyale masu nuka inji ne masu aikin hanya a kamar masu tuka manyan motoci da makiyaya masu tare kura a cikin murtali da zai sauran irin irin waɗannan abubuwa in yi zama sana'ar mutum ne allah ya masu kudure amma in ba sana'ar kamar duk abin da ka kuskura ya tara kura ko hayaki ya shiga makogoro ya mata hannu ga ga wani wani duk na tara kura suna shiga makogoro amma ga wanda ke da ra'ar da ne saboda yarwatawa da rahamar ubangiji don mu samu abin da za mu rayu sai Allah ya halatta muku wannan sai ba ya duka mota shi ga wani mai kura kura ta shi duniya da babu komai yawa da masu kiwo da sauransu aka zuwa wa duka masa na gari da makamantar wannan ya ce zama da haka sai a rika kulawa dai sosai da harkar azumi kuma yawan surutun banza iya lalata ladan azumi sannan ko ba a azumi faɗi banza faɗi wabilin nan yana lalata addini ko bai taɓa addinin zatinka ba zai iya lalata shi zatin addini kamar kai sallah a ce ba ta yi ba ka ga sallar babu ko ba a yi mata haka ba idan ka yi ibada mai lada miliyan kuma ka tabo wani hakkin da ko za a luntarsa wanda za a biya shi da lada miliyan da Allah ka ɗauka wani lada miliyan aka biya ina kan ranar kakin wani aikin ba kai ba inda an biya bashi kamar ka samu kuɗi yin biya da zai aka biya bashi da shi kan ba kai bashin abinci da babu kuɗin zuwa an biya bashi da shi to haka a lahira yake wata ma ake zanen la'alin zama ce kun zama a aka yi warwazo sai ma ji alashi ne a ji ma aikin Allah sai da yana wa nan kaɗa mace mun san ya rasu lallai to mun kun san ne ko na waye ne sai ya mutum ne wanda ke mu'amala dukiya kamar bashi da sauran sai bashi ne yawa abun da ya ya karye da abun ya yi tsanani abun ya karye sai masu jin da bashi su kai gaban sarki sai sarki ya yanke hukunci kuma da biya masu haƙƙi haƙƙin da aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafazo aka yi tafazo aka yi so to shi kenan sai lada ya kare to a sai kudi ya kare sai dawo ce mai kudi yau talaka sai da umar ce wannan shi ne warwazo ya rasu da Allah ba shi da ba wannan ba da wannan ai wani wani gara ma kuma a ranar zai ba shi wani bashin a zo a dora a ci gaba kuma dai kyauta wannan ba shi ba ne zikirin to Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne masana daga nan sai wannan Allah ya ce mutum ne ya ayyukan ibada masu kyau kyawawan ayyuka na ibada kuma Allah ya karbi ayyukan to kuma har ya mutu ne wani laifi ya bata ayyukan ba kaga aiki ya tsira ya je lahira sai ya fice ne wani hau to a ce a duniya kuma mai kiyaye bakinsa ba ya zage wani ya buge wani cuci wani kudu bakar magana a wani ya ci wurin wani ya ci dukiyar wani ya zo da jinin wani abubuwa irin waɗannan aka jerar kiyama an ba shi takarda a cike da lada wanda na aikin da ne shi aikata za a sa mala'ika na daura da zai zabi a ɗari shi shi kananga mala'ika yi yekwa a ce jama'a gawa ne ɗanwa ne na gari kaza ya mu'amala iri kaza kowa ya zo karbi haƙƙinsa duk mai haƙƙi a wurin da ya zo ya karbi haƙƙinsa sai jama'a sai ta zuwa suna karban haƙƙi suna zuwa suna karban haƙƙi sai ladan ya kare ma gaba ɗaya amma abin da yau mutane bai kare ba bai kare ba shi kenan sai a daina zuwa sai Allah sa mala'ika ta ce yi yabba ku zo ku karbi kayan mutane ga wa dan wani zai wuce yau kuma ranar jan bashi sai su ya ubangiji mutumin da larar da ya kare bai lara ko ɗaya amma zo mai zai bamu Allah ce a yau ranar biyan bashi ne fito duk wanda ke da haƙƙi a kanka ya zo ya su tattaho su tattaho su tattaho idan suka zo suka zo shi kenan wato sai a rika ɗauko alhakinsu gwargwaron abin da ya cuce su ana ƙarawa a kan nasa alhakin sannan ku kaga ladarsa ya ƙare ya gaji da waje wurin auna aiki a auna aikinsa gudana mai za a wala kuma mutumin da lada ya kare kuma aka zaki alhakin kuma yana nan jan kuma aka zaka ɗebo wani alhakin aka tamaka ku kaga babu abin da na yi an gudu ba sai bakin to amma kaga da aiki kai mai kyau in zalunta ne ba ce kai aka tuta ba kai ka tuta wani ba to da da guri ya guri na alkiyama ka tsira ayyukan ka na ibada suka zama na aka ba mai ka bashi to ba za a auna ba ba kuma za a ce duk wanda kake bi bashi to ya biya ka za ka shiga filin auku ya zaka bai bawa ladan mutane kuma ana karawa kan ladan ta nan ana ebo lada ana kara maka maimakon wancan ka gaski ladar ake ɗebewa ake bai mutane wannan shi kuma ladar ake ɗebowa ake karawa kan ladan idan a gama nan waɗansu kuma ba su da larar biyanka sai a rinka ɗebe wannan alaƙin na kuma ana kaiwa ana ƙarawa kan naku to ga wannan an rage wannan an daɗa ai gaga alheri ya tabbata wannan shi ake so mu yi ta hanyar kiyaye haƙoƙin bani adama da haƙƙin juna da mutunta juna wannan kenan to wannan kaɗan ne a cikin sha'anin haƙƙin mutane ka yi ibada a ɗebe ibadar a babu ladan a lahira kuma mutum shiga wata matsala to akwai wanda yi ma matsala wajen ma yake sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da wata gawa sai aka tambaya a makara aka ce wannan ba ya yi kasan da anin gari ba ko aka sani ba ko amma duk wani wanda baka sani ba wannan sun kuma sun san shi waye wannan aka ya yi wane na wuri kaza Allah ya masa rasuwa aka tausaya aka yi masa addu'a alkhairi sai waɗanda suka san shi suka ji kan an rasa mutumin kirki an rasa tsalin ba wani ba wani wani wani mutumin kirki waɗanda suka san shi ba suke ba labari a lokacin da aka ce shi ne mutu sai wanda Allah ya ce kawa jaba ba yi magana ba da aka zo da wani kuma wata gawa wanda yana ta kwaran kwaran da mutane bai zauna da mutane lafiya ba yana zuwa a cikin makara za a wuce ta fadar manzon Allah sai wani ya tambaya ce wannan ba suka je ware ne na wuri ga nan Allah ya masa zuwa sai waɗanda suka sai suka san halinsa haka ne wani ai rikici ya kwanta wani ta yi duniya ke rikici ya kwanta wani in ka taɓa wani a wani ba haku wani ai kaza kaza wani kaza kaza wani kaza kaza sai manzon Allah ya ce ta wa daba to anan ne ba zai na umar ya kasa ya ce ya rasu da lafiya da zo mutumin kirki aka zo da shi aka yaba shi kace ta wajaba yanzu kuma an zo da wannan an ce bai da kirki kuma ka ce ta wajaba to me ya wajaba kenan ya rasulullah yace yi wancan da mutane abokan zama suka ce da mutumin kirki ne to aljanna ta wajaba a kansa ba zai wa Allah laifi ba to Allah ya gale da saboda nan banza da mutane lafiya ya zama nan aljanna wannan kuma da mutane suka ce da mugun mutum ne ya cuci jama'a a duniya to wuta ta waje ba a kansa ba wanda bai taɓa yi wa Allah laifin da Allah zai ƙona shi ba sai wanda Allah ya yafe wa saboda haka wannan duk jama'a ma sun gano kai mugu ne to ka je gidan mugaye sai a fara mutum da laifin bugar da da abin da ya cuci jama'a da abin da ya wa Allah laifin ga su kewaye ya da akai wuta zala ce da ku ku ne shaidun Allah a kan bayan Allah wa irin wannan ne wata na ma'aiki ya ce a uzu billahi min kalilin makirin aina huta da yani wa kalbu ya rayu in rami ni ya sanata da fanaha wa ya rayu da dalika a na'a sai ya ce kawai Allah ya kiyaye mu zama in ji manzon Allah da abokin zama mai mummunan tsara wa abokin zama sa mutumin da kullum ya sa mun ido ainahu tara yani idan dunansa na kallo na wa qalbuhu yarani zuciyarsa na ciwo na yana amin ya ga ta shiga na kyakkyawa da fada ba zai fada ba ka da wani mu zauna ko anguwa da shi ko wurin sana'a da shi guri guda in Allah da kafin bakin da cewa ya mutumin girgi da wala a ba zai fada ba in kayan kirki zai shiru da bakinsa ran da kai kuskure da ke dan adam ka san ajizi sai ta gaya da kawawa ne in akwai mai yabon ka ma a wurin to ta kansa zai fara ka ji mutumin naka dama kai ne kake yabon sa ka ji kuma yadda ya aikata ya yi kaza kaza ya ka gani yana so ya kama hujja don kai da kace da kirki ne ma ka fada ka dawo ka ce mutumin banza ne ka ga mai wannan hali duba shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari Allah ya tsare shi zama da irin wannan mai mummunan tanadi yanzu da wani halin mutum ya kai annabi na neman tsari da zama da mutumin nan mutum da halin ya baci shi mutumin da yake da rai to fa kullum a cikin wurin gyara yake a lokacin gyara fa yake matukar ai amfani ne zan kwanakin da baka mutu ba sai ka ta dubawa kamar da kasan mai zanen iri eh kasan mai zanen iri na dubawa ana zaɓe ko an ga wannan ba zai tsoro ba sai a fita shi su wannan ba ya an ga wannan wani mai tuta ne wani kwafe ne wani hancin da ya balle ne sai a ciccire a rinka barin masu kyau gwarada to haka ake zo mu dinga yi cikin halin kaga nisan kwana yana mana amfani kenan nisan kwana ko ba na tsoho ne ba kai kana ga ka ta Allah ka gaje mutum ya gaji ya shekara in daga saba'in abin da ya sama a'a mai shekara goma ma aya ko wanda tun daga tara ya mutu wani mai shekara ma ya mutu ta kai daga goma ba ka bishi gidan fara ba to ala'ayya halin a ranar da kake a yayin da kake to da nan ne lokacin da za ka dinga gyarawa an ji sabai dukan bincike halin ta hanyar idan mutum ya dawo da daddare daga harkokinsa ya gama abin da zai zai kwanta in ya kwanta zai dinga tuno da safe da mai mene ne abubuwan da suka faru da shi da safe zuwa sai ga suna kun yi abu kaza da wani kun yi kaza da wani kun yi kaza ai anan za a gane abin da lalle kuskure ne za a gane ko abin da jine sai ka ga to wai da daren nan da ne a yi min yau da kurakuran wane jiya in ka gaba jirgin ya fi yawa to ka gane ka karu ke to je ya ne a aje wa da yadda ta mi daidai ya fi yawa ka ga an ci gaba ke a ajiye kam na ya fi kuri laifi na ya fi kirki na yawa ajiya amma yau alhamdulillah kirki na yau kuma ya zira jiya to bara na dage don da na mutu jiya na mutu cikin laifi yanzu ko da zan mutu na mutu cikin kirki tun da ban sani ba kuma mutu yawa bakila gobe ne to bari gobe tun da samun ta yi da kirki ko da zan mutu gobe mutu a kirki na ka ga to da irin wannan irin wannan da shi ake gyaggyarawa in ka san kayan mutum wani abin da baka kyauta ba ai ka san daidai ka san ba daidai ba ko da gangan ne kai masa ba daidai ba jiya to yanzu yau kuma tinkare shi da alheri ko da akalla na kyakkyawar magana ne daga suna ba ko suna da za a kira mutum zai ji daɗi in mai anguwa da mai anguwa da ke daɗi da ana ba zai ji daɗi ba in fasara ke da ba girma da ba zai ji daɗi ba in ma Allah ga ta ma Allah ga alaji ya kaza kaza alaji ya ya kasuwa ya ne akwai maganganun ka faɗa wa mutum ka shiga cikin lamarin da ka mutu ka to da irin wannan irin wannan ake gyare-gyare a cikin abubuwan da ke faruwa a tsakankanin mu kar mu zama masu zafin hali babu kyau ba kyau kar mu dai dai mai zafin hali Allah ce Annabi Muhammad da kana da zafin hali duk jama'a kira sun gudu sun wani sun bar galan ba min hali da dai su wani su kula daga gefen ka haka Allah ya ga mana Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga ji anan aya take ga mana akan mutane masu aikin da suka ga dama a sha'anin addini an ce an tana magana masu rarrabuwa cikin addini kamar yahudawa da nasarawa da kuma dai sauran mutane wanda suka rarraba a cikin addini kowa na alfahari da nasa kowa na yin shi shi ne a addini suna farin ciki Allah sai ga alim mutan baka ya rabu da lai mutan baka suna gigi wanda ya fi gigin bacci shi ne fata suna cikin fata a nan saurare su kana a gani in har suka wuri ba su gyaru da ba to za su ga gudun Allah sai Allah ya kalubalace su su wannan mutane a yada kuna dan ba da suke yi annaba da bidobi mai malama banina cewa abinda muka wadata su da shi na dukiya da yaya a duniya da tsarin lambin kairati tsammanin su mun yi musu gaggawan alheri ne Allah ya tambaya jawabin tambaya shine la ba alheri ba ne idan mutum yana cikin ayyukan sabo kan yi samu samu to zamun ba alheri ba ne ba alheri ba ne in yi samu lafiya ba alheri ba ne duk abin da ya samu zai samu wani mukami ko wani matsayi ba alheri ba ne yanzu mai niyan tafiya aikin da abokan to Allah ya samu lafiya lafiya ba za ta taimaka masa wasu zuwa ya tafi da zai ji ba idan ya samu kuɗi kuɗin ba zai taimaka masa ba in ya samu abin hawa ba zai taimaka masa ba duk lokacin da ya samu wani abu ƙara ƙarfafa shi ke akan abin da yake kai shi mutum to yana abin da yake kai alkhairi ne ai ga ga ta amma da irin da alheri amma mutumin da baya kan alheri Allah shi ina samun alheri da na duniya ba alheri bane a wurin da yake kuma lahira eh ba alheri bane bal Allah shi ba haka bane la yakuru rasulun wa sunni bane anna zalika cewa duk abin da na ba su kamar ƴaƴa ne dukiya ne lafiya ne ijradin lahu tarajin kamu ne ne musu tanadin kamu da ya kamata an hana akuya cin dusa ko gari amma sai gari an zuba hatsi ko gari a cikin kwarya kuma miga akuya anya sai da akuya an tsore ta kan kaikayi da dusa suna zuwa miki gari gari ba mai gidan ma ba a gari sai da a'a akuya sai da zo eh za ta kawo cin gari sai sarrafa sai a danga akuya ta yi ta ɓare wanda to wanda bai da imani wallahi in kaga Allah ya ba shi abu a duniya haka Allah ya mata Allah ya mata kawai don Allah ya kama shi to Allah ko ko bai haka ba zai kama shi amma dai ya zo shi ne ya ƙara zunubi kan zunubi kenan ya ƙara shan duka a lahira saboda an faɗa bai ji ba dama bari ban bari ba manya suka ce ita a gida na sani ko ala ko amalai wani gaba da wani kafa da a wuri to gaba da gaba in ba haka ba zai ayi da ranar ne kuma shi eh zai ayi da ranar yawa zai ayi da ranar saboda haka wannan ya tono da wata rana wannan duk lokacin ake tattar hadisai wasu masu tattar hadisi suka yi da shirin wata biyu da gidan wani malami za su karɓi wani hadisi da suka je wata biyu ba su aka yi da gidansa da suka je suka tattaya ya ɗauki fadiya zai kama cinciyarsa ne ya haka ya ɗauki ya nuna akwai a miya akwai akwai a gabata amma na akwai abinci a ciki ba sai da zaho zaho ya gaba ya miƙa mana sai zarar cauke ta da ya ajiye fadiya a kasa sai bakin zo gaba ko mace yanzu duka ba da karɓar nan cin a hannunsa zai za su wani kasar neman mutumin kirki wannan hadisin in aro ya dama yana da rauni ya saboda ai yayi wa rayu ya yi wa dabban nan da an za a haka dole a zawo na abu kaɗan a ci in an zo a ba su ci to in ya zo mutum dama da kan miƙa wani haifar ga mata cikin ƙwarya wani ta zai miƙa wani cewar ga abinci ne to a tabbatar da wani ta zo ta ana ba mu kafin ka kama amma ka zo ka daga ta yaro ka yaro ko zara ne ba kyau ba kyau saboda haka ban ma ka ta dijin ba wuri saboda haka a dan ka dan mutum sai ta wuri ko da ke bin an rodo hadisi ka yi a hadisi ne yana da rauni hadisi ne yana da illa hadisi ne kaza kaza zancen manzon Allah zance ne na gaskiya zance ne na karfi amma wanda ya ji zancen a kunnensa shi ne aka tattaye san zancen aka zo za a ji zancen a gurinsa to daga nan ne hadisin zai samu matsayi in wani mutum ne mutumin kirki mai kiman daraja ya jiwa abun to da gane gashi a wurin wane na ji ce wane ya ce kawai mutane sun yadda kawai sun san wanda ka gidan ba a mai wani limani amma ko da wancan mai magana shi ba ya da yaudara sai aka yi da mai yaudari ne ya ji zancen ana zuwa sai aka ciyo zance a bakin mai yaudari kallo ka ba wani labari kace wannan da muka sani yaudar wancan ka ba mu labari kace domin wani ga abin da ba jawa wani ka ji zance a wani mai yaudari shi ne za a ke cewa rauni to raunin kenan ko a wurin su koya muke da kankan ba takalmi to kamar ka rage cika yara kuke da kankan ba hula kamar ka rage cika duk wani abin da za ka yi a matsayin ma'alista na irin yanayin mutanen kasar zuwa wata kasar ko malami ya sa kwan ma bai laifi ba amma mu yanzu malami ya sa kwan ya tsuke na nan kayan ya tsuke to ya yi laifi don ba a san manyan kasar da haka ba saboda haka haka sai ya yi kuskure ke irin waɗanda duka sai an gyara ake zama saboda haka a kiyaye yaudara daga yaudara dabba ma ta zama laifi ballan ya sana yaudara ɗan adama wata rana wani malami masa da isi wala al'adami sai wani almajiri ko samu labarin wannan malami ya san isi wala al'adami wani na roƙi allah allah sai yarda ainihin yadda shi wajen malami yana ta hidima yana ta hidima yana ta hidima kai malamin na ya ce kai wani hidimar ka nan ta yawa ba karatu zalla kake wa wannan hidimar ba ba karatu zalla ba ne akwai abin da ka ɓoye a zuci kake zo to Allah ya mata malam ba a dan raza ba ba a dan raza ba ina so irin mulal adamin nan ne nake so a ce wa kamin ana gawa da wasu idu wallah na zame kai idu wallah wanda ba a zai ba fa rukun da aiki ne bale a zame saboda haka akwai matsala ce a ta a riƙe amana ce a'a wanda ba zai iya riƙe amana ya ce zai iya riƙe amana mana ce duk abin fara hone idan ana raba da kai shi ka samu aka ci gaba da zama ci gaba da hidima ma'ana zai ya gaji da hidimar nan yace bara ya haka mutumin nan da alherin da yake masa sai wale ya nemo wani gwangwani ne ya nemo wani gwangwani ya nemo wani dan bera dan karami irin dan beran dajin nan mai gudun tsiya dan kakkan da ke gudun tsiya sai sa a cikin gwangwani da ya rufe sai ya ce na wane ya kira wannan ba ko na sa almajirin da ake gani to ka ɗau gwangwanin nan akwai aboki na wane na gari kaza ka kai mata ka ce na gaje su ya ce to ya ɗauka wani bera ba a bera yana kulle zai zauna lafiya ne ya dinga tsalle a ciki na su zuwa a ciki shi mutum yana tafi ana kan mutu ne a ciki yana tafiya a cikin daji ne ya kare ya kamata ya buɗe kawai me ne ma aka aika ne a gungunin nan wai zai buɗe kalla da ya kuna ya buɗe yana buɗewa da bera ya fi ya fita a buɗe yau kana da buɗe tseren na suka zabu a buɗe a cikin daji suka yi gudu suka yi gudu ina ne wani irin ramin suri mai kallon ana santa sai kawai ne ya fada cikin abinda to yanzu mun yi dawo ya zai ce wala shike nan sai ya zauna a inda yake ya ɓata lokaci ya ɓata lokaci ne kwana ya dawo mala na ji na dawo ya ji a kai kai jida mala ya kalli shi ka kai ji na kai mala ya dace ta zai zauna ko kuma ba kai yanzu kai ba Allah kai da ka zo kana neman sunan bismillah da alaihi sunan Allah mafi girma amanar tsera ta ga gare ka kike tsera na baka amana ba ka kai wala kai ga ka bude gongomi a dai tsera ya gudu ka kasa kawo tsera ka buro ka bar mai gongomi na a daji ka zo da kace an an ana gaishe su waye ne gaishe sai da wala da yawa da to ai ga an kasu washe gari ma haka mata na mu baya na ko ya yi gaba to saboda haka a rukun amana a kunan sosai a kaɗan za a samu mai yawa a kaɗan za a rasa mai yawa kaɗan fa saboda haka yawa kaji waɗanda ba su kan gaskiya ko ba su kan gaskiya duk abin da Allah ya ba su ba alheri ba inna ladina hum kaga waɗanda su mun ga hijirarta saboda tsoron ubangijin su mai zukura suna jin tsoro kayan gona muna zabi ma tsoron azabar Allah wallazi na mafi ayat rabihim su ne waɗanda ga ayoyin ubangijin su yuminuna suna ba da gaskiya da alkur'ani yusaddiquna suna gaskantawa wallazi na hum su ne waɗanda su da rabihim game da ubangijin su la yushrikuna ma aka tarayya ma'ahu da ubangijin gairahu wanda waɗanda su da waɗanda yujuna suke ba da ma a tawo abin da aka ba su idan Allah ya ba su to cikin abin da Allah ya ba su kuma suna kyauta suna sadaka wala ma da sa alhaq suna aikata ko ayyuka na nagarta wa qulubu alhali duka tanzu wajratu suna tsorace Allah ta kwala minu karfa ba ba ba in dai aiki ibada suna tsoron kar a yi aiki ba a karɓa ba na kan Allah laifi idan suka kyauta suna tsoron kar Allah bai karɓa ba in suka yi sadaka ko zaka suna tsoron kar Allah bai karɓa ba saboda tsoron Allah yawa a nahu kaga wannan yi kadar an kaddara kaulo gabanin salamul jarri a ce ni annahu ila rabbi rajiuna lalle zuwa su komawa ne wajen ubangiji misali kuna bin kairasi kuna rigirigi da juna da tsiriri da juna a wajen alkai ko matanka ne karka mai da jinka alkai ko ɗanka ne karka mai da jinka alkai ne kuma ko babanka ne karka mai da jinka alkai dagewa za a mun tsiriri ne kowa a tun da yake da bukata ya sai ne ya karfinta Allah ko shi ya san karfinta wannan shi ke nan magana a gari wa hum la hasaduna su ne masu tserewa a gare ta fi ilmin la cikin sanin Allah Allah ce wala nukallafu nafsan ba za mu dora wa rai aiki ba illa wus'a sai gurgudan abin da za ta iya matuƙar mutum ba zai iya kuwa Allah ba zai dora masa ba ai da na ga ta ha wato ai da ga ta ko da rai gurgudan iyawanta Allah yake dora masa kamar lamin da zai yi an yi salliya a ka'iman don haka duk wanda ba zai yi sallah da ya ba falisan da jali da sallah a zaune kamar su yi an yi suma wanda ba zai yi azumi ba wani ya kuyi ci abinci da mutum ba lafiya ba sai ya kusa mutuwa ya ga labaita ba wani magani da ji wai azumi likita ya ce a'a ba haka aka faɗa ba ba a faɗa ba ba lafiya a ji azumi ka sha magani ba za ka sha magani ba ma ka ci abinci ne saboda kar azumin sa ƙarfin ka dinga lauwa sai jinya da suke faɗa da lafiyarka su ƙara daddanne ka su fara haka haka madadi ba gwanin ta ba ne Allah ya tsere maka abu arha kai kuka ja a Allah zan ga a rani na da kuɗi ya yi kuka zuwa kai ka zo mana zanuman kai wani mai dai abu ya ga kila kai mutum anguwar su ne ko kuma dai ma kallon daraja yana sai da abu da zuwa ne kaza nake zira amma na rage maka kaza da Allah ka ji awa halin zan biya kuɗin da ne zai ji daɗi ai ba zai ji daɗi ba to tun da ya rage maka sai ka saya sauran kuɗin in lokacin ka bai wani sadaka wani ko kyauta to haka ake yi da Allah yake son in yi arha to abu arha ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mata a cikin Ramadan ana tafiya a hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya shi kenan ana cikin azumi ba eh wasu mutane tun da aya ta ce in ana so in za ka iya ka sha ruwa in kuma ka gaya ne ka azumi fiye da kake so ka yi hanyar da in ka sha ruwa ka biya wata rana wasu ba su sha ruwa ba wani kuma ganin wani ganin wada kanan kwali din lafiyar jikinsa da rashin jin yunwarsa da sauransu to ne waɗansu kuma ba su kai yin azumin ba ba a halin da biya kuma ganin waɗanda a yi kuma suka ɗauka da annabi ji labari yana kan rakuwarsa ana kiran rakuwar kasawa'a sai ce a je a kawo maza ruwa a daru wato kamar ƙatuwar ƙwarya ke wanda ma'anar amfanin girman abu in abu ƙado ne na nesa ba zai yi abu a hannunka sai da ya ɗauko aka ɗauko ba ki ana sallah sallah masu ya katuwa ta ruwa ci ko da kana ko bai dauka ba ta gina can zama ana kallon sa sai ɗauka ya sha don in kai mai gwanin ta kana azumi to ka kai manzon Allah ne shi ko bai da buƙatar shan ba dan ya tausaya mana don kar wata ran wani wanda ba zai iya bai ɗauka abin ya zo ya zama ya zama damuwa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dauka azumi ya hana dauka azumi manzala ya hana yau azumi dauke dauka azumi yadda yake in muka dauko azumi in magariba kai ba mun kai ba to ba za a ci ba ba za a sha ba sai a kwana kaga ba a ci ba sha ba a kwana gobe da ta yi da azumi ba ga an haɗa wannan azumin da wannan da ka hannu ko ruwa ba a ɗanɗana ba shi ne jamshen azumi annabi ya horo ya ce kullum mutum ya dora azumi a kan azumi komin yaya ya ce kai ko ba komai ko ruwa ne ko ɗan gutsura abu duk iya ƙanƙantar abu ya ya zama kan karami ba ce an sa shi a baki dan ya zama ya karya wancan azumin wancan ya isa an gama shi a ɗora a kama wani gaba amma kana hada sai wanda zaɓe shi da ya rasu da layi kai ma kana hadawa kana hada azumin ya rasu da layi eh da alim na hada azumin zuma eh ba ta da dandanar ruwa ko na ba kana yi ya rasu da layi a haka za a yi saboda na yi ko to daidai muke da kai yace ni in na kici da gida ma Allah zai ci da ni sharin eh da kici da kisa ma Allah zai ci da ni ya sha da ni daga nan kuma aka dauki azumi aka kai a nan sa kuma washi gari ma aka kai aka dauka a kai bai sa kuma washi gari aka dauka a kai da aka yi kwana uku da aka wata eh to ba da wasu wale ya kama ba to ya zai mu da aka mu kai eh ba zai ma ce kuma kila ma azumi har ya kare to na za ka yi wani abu da ya zai ba to kaga wannan shine ta da wani azumi akan azumi kenan kaga saboda ta wasali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haka na haka duk da shi din yana yi amma sai ya karayi ya rayu ba da yake da manzon Allah ba yawa yau hakin Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai tija ba Allah dai shi da shi sha da shi wata rana wani kafiri ya saurari wa'azin manzon Allah manzala ya ce Allah ne ke ciyar da kowa to har yanzu ba ya gabu yawa mara tauhidi ma kallo yake yi kamar shi ke ciyarwa a kana sanadi ne kamar yadda da tafar ka za a sheka amma ai bar sanar Allah ya gina ka a cikin ba sanadi ne Allah ya sa ta zama sanadi da fiye duniya to haka in mai gida je dan lalabo dan mudun garinsa ko dan mudun shinkafarsa to ya zama sanadi ne na cin abincin iyalansa kuma Allah zai biya shi lada amma me yin abun a hakikarin abun Allah ne kadai yake abuka bai ne banga yara kowa to zai kawo ne zai kai wannan magana ta Muhammadu ba da masa dadi ba duniyar nan gaba ne a ce Allah dai ne yake ce da ita Allah ɗaya su zo a garin malolin na wani ya yi horo ya ce dubi ji daɗin wannan magana ya zo shi kansa ma wa Allah take ciki shi ke shi da kansa da kansa amma tun da Muhammad ya ce Allah ne to ni ba zan ci da kaina ba Allah ne shi zai mai sai ga mu je kama hanya yana cikin daji yana ta tafiya ba ruwa a hannunsa babu abinci wai Allah ya ci da shi a gari yana ta wuri yana ta faɗa yana ta yawo cikin daji ya shiga cikin inda ba a shiga ya yi kamar ya ɓata a cikin jeji sai waɗansu mutane matake suna tafiya suka biyo sawu suna tafiya suna tafiya sai suna ganin sawun mutum a gaba ba su san waye ba kawai dai hadari ya ɗauro hadari da hadari ya daura da kai wannan hadari babban hadari idan ya zame mu zai ba da jikin haka zo na za a mace ruwa can zai zo ga kamar wannan kawuri ya yi nisa sai ya rata ya bar hanya wai shi zai shiga inda ba kowa ba komai su kuciya in yi so allah ya shi shi a gari ya shi abu da sake wa haka kenan sai suka sha ai ga kafar wani matafi na wataƙila ko ya san wani wurin buya hala ya ga hadarin nan ko ya san wani akwai wani kogo babban dutse ko wani wurin da ake fakewa mu bi ta wata kuma mu gani ko za mu samu da namu fake sai suka fi tawon wannan wasu kafin su ido ruwa ya sako ruwa ya ba su kashi shi ma ruwa ya ba shi kashi suka je ta same shi da ya shiga wani tsauni wani wuri sai ya kwanta ruwa ba shi gashi yana kwance kuma yana jin yunwa kuma yana jin kishirwa suka zo suka same shi suka yi magana ya ji Allah wai shi Allah ya shi da shi a gari aka yi magana ya ji ansawa aka yi magana ya ji ansawa shugaban tafiya ce to wannan bawan Allah muna kyautar da don sanyi ne ya fi karfinsa da ruwa ya masa duka ma makon hannun yadda aka burga wuta ne da wuta na suke burga wuta aka burga wuta wuta ta tashi aka hare ta shi aka ɗauke shi aka babbaka shi aka gaza shi ne da ake mutumin da sanyin jaura ya buga akwai da suke masa biyan ya farfado aka yi masa aka yi masa aka yi masa bai farfado ba gaban da biya yake kuma yana ji ba shakiyanci ne kawai wai allah ya cire shi a gari shugaban da biya yake ta ga wannan mutumin wani kira yi ruwa ce ko daga ne da yake sai za a aka dama abun damawa ta za akwai gaya da suke da biya ne sun dama shi da mako dama garin a soye yake in an yi hikima da shi ana dama shi ya zama kudu ba dai an yi wani abin da ba sai aka hada masa mana abu ba to ya turu da bakinsa sai suka ɗauko takwami suka leƙa ba a buɗe leƙin bakinsa aka dubi da kanin haƙori da haƙori aka soka takwamin aka danna aka kufan kare aka buɗe bakinsa ana ta tura masa kuma haifu ya ce to magana muhammadu gaskiya ne da ne ni eh magana muhammadu gaskiya ne sai suka tambaye shi me ga wannan magana ji a dama muhammadu ne yake wa'azi ya ce allah ne ke ce da kowa na ce a ya da a yi mu a garin alloli da yawa kuma a ce allah ne zai ta duniya sannan ma na mutata na ce bara na zo nan din allah ya shi da shi zai yi ba kuma Allah ne ya kawo nan kaga ba nan muka yi nan zuwa ko duk musulmi da suka ba shi kalmar shahada sai musulmi da ma ko mazanadi ko mazanadi to Allah ya mu dace to Allah ya ce wannan mutanen su ne waɗanda Allah ya sani su na gaba Allah bai tura wa rai aiki sai gwargwadon ƙarfinta abin da ya fi ƙarfinta Allah ba zai tura mata ba sallah ana yin jaɗe an gasa ta kuma zaune azumi a yi an gasa a aji azumi wale da yana kitabu allah ta koyi littafi a wurin ya duk bil hajji mai maganar gaskiya bimma a milar tuhu da abinda duka wato mutane suka aikata shi wa huwa lawar ma'kulu shine allo abun karewa wanda ake kira lawar ma'kulu komai akwai a ciki su ɗaru yi a amadu ana rubuta ayyuka a ciki wanda su rayuka gaba ɗaya an nufutul amilan rayuka masu ayyuka la yi zura muna ba za a zalunci da shi da komai ba min ha daga ayyuka wala yin ƙasu ba za a tauye ba min tawabi a malin kairati daga ladan ayyuka da kai wala yi zaru ba za a rika ba ita yi a cikin munan ayyuka rubal barikaci kulubun kafirai duka a can su fi gamuratan suna cikin jahilci min hada daga wannan qur'ani walau amalu suna wani aiki min duni zalika ba irin wannan aikin da aka faɗa aikin mu'minai ba kuma laha amiluna wancan nasin suke aikatawa wai azabu don haka za a musu azaba a gobe lahira alaiha aka aikata a tsada a kaza mu tafi a ta ka san wanda ya rama ga ya yana zama ibtidaiya wannan na ibtidaiya ne haka abu yake idan aka za mu tafi Allah ce a yadda za mu kama mawadatan su aka ne a mawadatan su wa rubuta a wadda su a gabanin su bil azabi da azabi ai a sai yawan bane takwabi na nan bada idan hum yaj'aruna sai su yi hargowa su ga ta kuri wai kala ce mu da ta tsaru yawa yau kada ku yi hargowa na rashin hakuri inda kun min da la tu zaruna ala ta bala mu su kuma la tu da ona bala mu ana muku alawa dan nan kamurin sun da tun alawa idan guri ya rika girman da ya kai girma kadanci ya kai kadanci ga wadata ya samu dokin da ya kai ya hau ga garkuwar yaki wani ma ga sirke ga takobi ga komai sai mala'ika ya zo da sanda mala'ika zai zama kamar mutum mutum ma dan kumama dan kumama wanda ga lafiya da har an ga buki bakin zai za a zai bani sai mala'ika zama kamar haka ko ba ku ya zai ba kana kallon da da Allah mai da ya ma wani ma ya saki doki wanda zai taka wannan mutumin da ake yaki yana zuwa sai hada yin lokacin kashi tun kuɗe su zubar da su in ya ture shi kuma sai ya sauran yan gani ka jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yana kowa dai Allah su bi da sadu za su dan kwakwaɗe ai ga ga aka mu'azu da mu'azu da yake da doke sarkin maka yana kan doke ya zubi a nan aka ji an gaya wannan ya rasu da layi sarkin maka ba an zubar da shi a ƙasa mun yi tsammanin ya mutu an kai man tsara ta kullu guda biyu a nafi da ajiya kawo ta kwamin da gani guda biyu an goge jininsu aka ce ba goge ba aka kalla a nafi da kowa ya same shi da ransa dukkan tsare shi da ransa a jikin jiran annabi ya gani ya gani suke dukkan su sun tsare shi da ransa to a ji a kallo mun ya yake abrawa ibn abdul malik ne ya kalle shi sai ya gabe mutu ba ya ce wa ma'amura na kun yana da motsi a cikin da kawar ragowa rai yana rayuwa ta sama sama din nan wajen an kalli mutum da ita za a ce in ba wani ikon allah ba wani rayuwa shi ake kira rarrafin ike nan auramar bin abubuwan maliki ya kama gemu zargin maka dama yana da gemu tura hakan ya binciko shi yace ina ga barka da manzon Allah ina ga barka da manzon Allah yau ga ka a cikin jini kuma ka bi da azaban don shi ne zargi a lokaci in banda madan masira da gaba mai kawo sarki filin daga a da kayi da ka an zai tura jama'a jawo da ya ji an ce masa ina ga masa da annabi zai da kaɗawa kai ka ce ya farfado ma ko ka ce ma da ba masa rauni ba saboda biyayya waye yake an faɗa wa muhammadu kada a ƙara kawo rancen muhammadu ana muhammadu ba ni ba shi kaji ma da ranar saboda ya mun wani akan ya sa ƴaƴan talaka sun kashe ni da makaraki maimakon kashe ni za a yi a samu yayan wani a tajiri ko yayan wani sarki ƙariwawa zo su kashe ni ya ga za a yi talaka sun kashe ni wai zama ya ga shi ya kulle wata gaba sabuwa eh na an sa ya talaka sun kashe eh haka za a yi da kai da wanda ma ran zai ɓaci su cire wuka su yanka kawo kawai yanka shi ya yanka shi ke neman shawarar sai dan masa uku ya zo sai ga an yan yanka zargin maka ya ce tsaf wallahi ya kan wanda ala biki to shi dama dan gajere ne kamar wani haka dan karamin mutum da tsaba shi yawon dan masa ku yayyayi ya mirgi na shi gagara yayyayi ya mirgi na shi mala'ika ya taimaka mata ya mirgi na shi cire kayan kuma ya kasa daukan kayan ato ya wadar jin mata yayyayi ya dauka na abu ya gagara mala'ika tsohon an jira na mala'ika ya masa dariya tsora masa kayan ya kawo kayan gaban annabi ya buga kayan a kasa yana kuce ce ga jinan ya rasu da zai Allah na yi zai yaji baka huje bane dan mara hudu ya ban huje ba rasu da abin da muke mana maka to Allah ya kiyaye to zama da haka nan kafirai aikin da daban mu ne aikin da daban haka za a dinga yi ran da Allah ya kama tajiran ba a share daɗi ba suna gudu suna jin tsoro Allah ne kar ku ji tsoro ku zo mana ba za ne mu taimaka muku alkara da yi tulla alaiku ai tun a maka ana karanta muku ayoyi na inji Allah alqur'ani wa kuntum ala aqabikum tankisuna kuna bin baya baya kuna da biya ta baya baya tankisuna mutakbir kuna san girman kai an imani ga farin bangar gaskiya bi shi da wannan ayoyi aw bin arabi ko arabin Allah na maka bi annahu ayu suna girman kai ai su ne ahalin wannan tsaki na Kaaba sabin fi amun suna cikin aminci kaga wanda yake harami suna cikin aminci ba wani abu da zai same shi ba su san Allah ba ko kuma sun manta ai akwai wato amurbudu la'ai sarkin amalikawa ya zauna a nan a haramin a maka har ya zama masaraki a nan a maka amma na jambar tsatsai da ayin ya zama masaraki ya sa aka sassaka dodo ya sa a ɗaki kawo ya yi ta shakiyanci ya ta kafurci dora ya san wurin abinci ne allah bai sa mutum wurin mutumin wurin amma da allah ya wuce da shi sai da kansa kuma ya tattara duk iya mabiyansa suka da za su tsora suka ɗaura kaya aka hahaura kuma aka tafi suna fita da iya harami kama a ce na a haigada ba a bagarin nan ba suna fita a harami sai Allah ce ba bala ya halaka su gaba ɗaya dama a duka a kyale su suna cikin harami tun da sun fito samun ta kare daga nan ya zarce zuwa alama har ba da manzala ya izina da miraji shi ya ganci a wuta a farkama a nan sai za a farka fitinsa mala'iku sun farke an sa shi a wuta kamar irin mahauta masu gasa kaza idan ta gasu sosai ko haka aka yi mana Allah ce to ai ga wannan ma akwai wani mai suna Abu da Gali mutumin Samudawa tun da garin Samudawa shi ma nan da nan Zalihu ya ga musu yau ne da Allah zai halaka da garin gaba daya sai Abu da Gali wata kowa da mai labarin abin da gani sai ya juya ya gudu ya gudu harami wajen tsira don Allah bai azaba harin ya yawa sai in mutu ya mutu a kuna ko ya bargo to shi ma ya kaga ba mutu ne ba kuma wata rana da kanda ya fita yawo kamar yawo haka ya dinga tafiya kama hanya ba sana ya yi da tafiya har yadda daga iya wurin da ake cewa harami inda Allah ya sa wa aminci kawai Allah ya jefa masa bala'i bala'i ya halaka shi sannan amur haka ya zo shekarar giwaye shi ma ai kaga a harami Allah ya kare daga baya Allah ya yi shi har garin su Allah ya sa wasu su yi shi wa hadal alaihi sallam babila ya tarwana shi shi ma kamar an sa masa ban to wannan ikon Allah ke a don haka ruwan wannan girman kayan su yi a kan su ne mutanen harami su ne suke cikin amur aminci banda sauran mutanen duniya gaba daya fi mawadi da su ita mutanen da duniya ba inda irin wanda yake sai a wannan gurin samira suna da tsari jama'a na da tsari suna da rance a cikin dare wato hira kenan a gefen ɗakin kaba ga wajurun zagani sun kawar shi wa ƙur'ani kuma a mutu sun kawar shi wa ƙur'ani suna cewa magana da ba gaskiya ba suke ta faɗa a annabi da kuma magana da gaskiya a qur'ani ala da ala ala ne yake to abada ya tambar da kaula shin ba za su kula da maganar qur'ani a dalla ala zikirin nabi sallallahu alaihi wasallama mai nuni bila gaskiyar manzon Allah kula wa rasu gani a mujahu kwari ya ta ba wala wale ko dai abin da bai zo wa iyayen da na farko ba ya zo musu ne abin da bai yi rura rura hun ko ko wanzan nazu alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban zo shi bane wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da su fita daga laifi bai taba yin ƙarya ba tun yana yaro balle da ya samu wani abu bai taba yi ba wa wala mun kirol da ga ba su gane shi ba har ya kula da jinatu ko kuma lokacin ma za su a shi annabi ya tafi hankali su atlalinsu mai hankali ba zai iya bude bakin ya ce dodo ƙarya ne ba ka ji ka mutu ba mai hankali wa wani ya bude baki ya ce dodo ƙarya ne ba ta gani saboda haka suna ka zuwa muhammadu ai to ai ba ya ƙarya ko muhammadu ba ya ƙarya to amma yana da tattalin hankali eh tattalin hankali ya same eh ya kan ai maraici ba ta yi shi kadai ya yi da ba zai hankali ba zai samu tattalin hankali saboda damuwa ki ba da gaskiya ka gani wannan abin da za mu mutanen maka kenan saboda haka nan Allah ya ce an yi ta ittihami a nan ko sun ce kaza ko sun ce kaza ko wata Allah ya ce a'a sun ba san annabin bane duk tambayin da kai don tabbatarwa bil haƙi da gaskiya min sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama akan gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa wajikawa zuwa ga gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa wajjar rusuli lil umami al madiyat ga abinda manzanni suka zo wa jama'a da suka wuce da shi mutunta na gaskiya wa ma'arifa da rasulihim bil sirri da kuma cewa ai sun san manzon nasu sallallahu alaihi wasallam an sani da gaskiya wal amana da rukun amana har aka wanda lakabin muhammadul amin ba lakabin iyayen sa bane al amin din lakabi ne na mutan garin makka kowa an sallama cewa manzon Allah al amin ne amintacce a ta kowane hali ko a ce aka ba shi duk ala'ayi hali kawai amintacce ne ba zai zalunci ko cutar ba wa Allah ji nuna bi ko sun san ba mai hankalin da ma balle a ce iya ji mai hankali bal ba haka balle in ji galiba haka ba jawo bil haqi adabi ya zama da gaskiya shine alqur'ani almujmil ala tauhid shi kuma alqur'ani ya ce Allah dai su ko suna faɗa ne akan cewa Allah dai ne wannan bai dace wa shara'il islam da shari'ul musulunci wa aktaru mu yawm kuma lil haqi qalu ba haka gaskiya shi da abin da ba wala da wala ko da ne gaskiya ta fi shi ne gaskiya da Qur'ani da ta bi a hawa an ra'ayoyin da an ja riwaya riwaya hawa wala ko da ya rura abin da su suke so min shirki na yau Allah tarayya wal walad lillahi da cewa Allah yana arda kuma da ala an zalika Allah ya wuce haka to da an samu haka lafadar samawati wal ardi da sama da kana sun rubuce wa wani fihinna da wanda ke cikin su ga baki daya ai darajar da ta fita an nizami ha daga tsarin da suke almushahad ake ganin ta kai yoyu da tamami don za a samu haneneniya bishe cikin abu adadin bin al'ada ibda abdul hakim umma bin gudu suka biyu don wannan ya ce eh kaga wanda zai ce a'a kaga abu ya lalace to bal ba haka aka yi ba atainahum bil atainahum bi dhikrin mun zo mu da ambaton mu shine alqur'ani alladhi yi dhikru wala a cikin akwai ambaton wa sharafu da daraja wa hum an dhikrin muridun amma su suna bijirewa abdullahi bin kanna ya rasulullah ko ka ta mai wani haraji ne na cewa duk wanda zai imani akwai dan abun da zai bayar tukuna kamar kudin rinja shiga an yi haka ne ba yi ba makara ya zura duka ai ladan ubangijinka ya rasu da lai warin kuhu da arzikin a kai da shi saboda haka ba ba karba ba a ce ba ku bayar ba ko wa kairun raziki na allah ne biyayyen mai ba da arziki mana da wa ajara biyayyen mai kyauta biyayyen mai biya lada to allah ne wani ka lulle ka ne muhammadu la tad'uhu tabbas kana kiran ila siratul mustaqim zuwa ga addinin madalici shine addinin musulunci wa ila da la yu'minu billahi da amma kaga wannan bazima da lahira ba bil ba'di da tashin alqiyama wa sawabi salada wal gabi da abuba wanda kai da wannan an sirati da naki huna akan sirati za su karkace wato mota ce wato wai da aka zo kan gada kuma ta tsawo hanya da ala za a ji da daidai ra'adi akan wutar jahannama yake ya yi da dororo a kanta to zan ku da haka akai za a bi a wuce to kafirai yanzu zo wurin Allah ce za su fada wuta Allah ya kiyaye mu jama'a Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malamanmu da yan uwa da abokan arziki Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya da kwanciyar hankali da wadata a lokacin manzo Allah san sarama duk wanda yake da wata bukata a kaza ko yake da wani majalisi Allah ya mana albarka manzo Allah san sarama a jama'a kana shafa ne in Allah ya yarda wato ranar alhamis in Allah ya kai mu to ranar ne za mu rufe wannan karatu da muke yi sai shekara ta gaba in Allah ya samu da cikin kwana Allah ya saka kowa da kai kowa ya ne akan bukatunsa fatiha salatu fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله